وحبيبنا محمد بن عبد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah maɗaukaki wanda ya haɗa mu a cikin wannan yammaci na goma sha ɗaya ga watan rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai ga talatin da ɗaya ga watan Disamba shekarar 2025 a cikin wannan masallaci mai albarka masjidu ibn taimiyya don ci gaba da karatu cikin littafin kulukul mu'min littafin da yake karantar da mu halaye da ɗabi'u waɗanda za su sa ibadunmu su karɓu kuma mu samu daraja mai girma a wajen Allah muna roƙon Allah maɗaukaki ya datar da mu cikin abin da za mu karanta. Za mu tashi ne a kan sabuwar matashiya ko sabon babi. Malam ya ce, Min aqwalul ulama'i wal hukama'i fi husnul kuluk. Ya ce, Bari ya ɓantaro mana wani abu daga maganganun malamai, da maganganun da masu hikima suka yi game da irin tasiri da albarkar da kyawun ɗabi'u ke da shi. Mala ce fa madarul khairi wal fadli wal sharafi wal rafa'ati wal quwwati fid dunya wal akhirati ala husnul akhlaqi. Yace magangara ta alkhairi ta samun falala ta samun daraja da ɗaukaka ta samun ƙarfi a cikin duniya da lahira gaba ɗaya sun tattaru ne a kayan kyawun ɗabi'u. Ƙala ibn Luqmanul Hakim li abihi Ɗan gidan annabi Luqman wanda Allah ya ambace shi a cikin Alƙur'ani Sura ta talatin da ɗaya tun daga kan aya ta sha biyu har zuwa aya ta sha tara wa'annan ayoyi sun yi magana ne akan waye Luqman waye ɗan gidan Luqman. da Allah yake cewa wa isqala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah yayin da annabi luqman yake gaya wa dan shi ya kai dana karka kuskura kai wa Allah shirka cikin al'amuranka karka kuskura ka kusaci shirka babban wa'azi kenan da ya kamata a shigar da shi cikin zuciyar kowa mutum ya yadda Allah kaɗai shi ne Allah kare masa shirka da kowa. Ya ce, Inna shirka la zulmun azimun, ya ce, Shirka fa babban zalunci ne, Allah ya yi ka shi shi kaɗai, ya baka ji, ya baka gani, ya baka ci, ya baka sha, ya yi maka rayuwa kuma ka zo kana haɗa shi da wani, ce karka haka. Cikin siyakin ayoyin, ya yi taima ɗanshi wa'azi, ya ja ɗanshi ne kusa da shi, ya ja ɗanshi ne kusa da shi, ɗansa shi ne yake ƙoƙarin jansa baya barinsa wani ya janye masa shi, baya bari wani ya janye masa shi, ɗansa a kusa da shi yake, to sai ya zama shi ɗan kansa abin da yake yi, to da baban shi yake shawara. yake cewa innaha in taku misqala zarratin min kardali fatakun fi sakarati komai kankanta ta koda kwayar kwamayya ne a sa ta a cikin dutse can ciki bakin dutse aw fi samawati aw fil ardi yati bi Allah yace wallahi in dai ka je da shirka al'amari ya baci komai kankanta ta sai Allah ya zaro ta an yi maka hukunci Allah cewa yace inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha in dai da shirka mutum yayi salahira babu gafara sai dai wuta kowaye ko wani wannan ne zaka samu har bafanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka isi tauhidi ai Allah a wuce sa su to kai waye baffanka da za a barka annabawa irin su annabi Ibrahim Allah ya sa iyayensu a wuta saboda sun isi imani kai kuma waye sai yaron sai yake gaya wa yaron cewa komai kankancin shirka sai an zakulo ta ya ce masa ya bunayya a salata, ya ce ya kai ɗana ka tsaye da sallah, ka dage duk lokacin sallah a same ka kayi ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya ce duk mutumin da kuka ga duk lokacin da za a yi sallah zai zo masallaci a yi sallah da shi ce ku yi masa shaida wannan mai imani alama ne ta imani. In kana so ka gane mutum yana da imani ka ga yana kula da sallah. in kuka ga mutum yana wasa da sallah to ba shi da imani. Don ce masa aqimus salata sai ce masa wa amuru bil ma'arufi ka rinka umarni da kyakkyawan aiki. Wan ha'anil munkari kai hani da mummuna inna zalika min azmil umur yace wannan yana cikin man wasbir alama asabaka kai hakuri akan abin da ya same ka a rayuwa sai ka haɗu da farin ciki sai ka gamu da bakin ciki. Za ka ga mutane sun iya in sun yi samuwa sun samu farin ciki su ta murna. In sun samu akasin haka kuma sai su kama bakin ciki. Ba haka ake so ba, so ake yi ka yi haƙuri. Kamar yadda farin ciki ya zo ka ji daɗi, to dole in bakin ciki ya zo za ka ji ba daɗi, amma ka yi haƙuri zai wuce. Shi ne wasu bira lama a sabaka na zalika mai safin da za a yi. yace masa ɗansa kar ya rika tafiya yana jin shi wani ne wala tamshi fil ardi maraha eh inna allaha la yuhibbu man kana muktalan fakura wanda kai ba kowan kowa bane ka rika yin alfahari kana nuna kai wata tsiyayi wannan ai yare ne har na yan sanda ko ɗan sanda cewa kai ka san ni waye ko ba haka ba a wannan baka gane ba so ake yi sai sai guri yayi guri a gane kai ne wani ashe Allah ya ji kan Dr. Sabo a nan a asibitin asibiti na ayan Dr. Sabo ko wanda shine ya bude wannan Federal Medical Center. Sai likita yana takama na abin da ya ga dama sai ya ga Dr. Sabo a ward, sai ya ga Dr. Sabo a emergency. In ya zo samu likitan da yake kai bai zo ba sai ya kama aikin. In likitan ya zo sai ka ga jikinsa yana rawa in ya daga kai ya ga ogani da kansa yake haka. Kewayawa yake ana komai da shi. Ba haka ake so, sai guri ya yi guri shi a gano kai ne. shi ne ya gaya masa haka, Allah baya son masu alfahari. Eh, shi ne a ciki yake gaya masa kar ya rika ɗaga muryarsa, rika magana da ƙarfi, rika magana a cikin nutsuwa. Ita jaki, kar ka yi. Yaron ya ɗauki darussa sosai a gun baban shi. shi ne ake jingina wata kissa gare shi cewa wata ran ya kira ɗan za su tafi gona sun fito da jaki sai cewa yaran hau mu tafi gona sai ya hau suka biyo ta cikin gari wasu suna ganin su suka ce ba su da imani dattijo da ɗansa duk sun ɗane jaki yaya haka shi dabba ba shi da gata kenan ina ma laifin a ce uban ya sauka ɗan ya hau da suka wuce su sai ce kaji mutane sun ce ba mu kyauta ba sai ce yanzu bari ni din na sauka kai kuma tafi sai na kora wa dan jakin su sai suka iso wasu suka ce kaga yaran yanzu ba su da imani ba sa tausayin iyayensu ka duba ka ga shine ya san daɗi ya hau jaki uban yana tafiya da kai yaran yanzu ai ba za su yi albarka ba da su iska ce ina ma uban ya hau ɗan yana ƙasa da suka wuce ya ce gaji sun ce ba mu kyauta ba sako sako shi ya hau sai suka tafi sai aka ana ga aka ce ga kaga tsofan banza tsofin yanzu dai ba su da kirki yanzu ka duba ka ga shi ya san daɗi ya hau ya bar ɗan a ƙasa da suka wuce sai ce to kaji nan ba mu kyauta ba yanzu bari ni ma in sako ya mu kora shi haka sai sako suka kora shi haka da suka iso gun wa'insu suka ce ka ga wa'insu sakarkaru kuma in ban da sakarci ga jaki kuwa ku tafi gona kuma ku tsaya kuna tafiya a ƙafa suka wuce su sai ce masu to kaga tun mutanen nan bamu iya ba a gunsu duk bamu iya ba yace yanzu abin da yafi mu mun san abin da ya dace da mu kamata ya tun da mu hau jakin mu mu tafi gona duk magana da mutane za su yi mu kau da kanmu a mu cimma muradin mu shine manufar mu ba mu dan adam shi duk abin da kai ba za ka biya mar bukata amma kai za ka iya bukatar abin da kake da muradi ko kaga sai ya koya wa yaran haka in ka biye mutane sai wani ya kada ka can sai wani ma ya kado ka can sai a ta tafiya baka kai wa ga muradin ka ba ko kar ka biye mutane kai ka san me kake so me manufar ka sai suka tafi gonarsu kaga dan sai ya zama yana gefen uban shine malam ya kawo mana maganar Luqmanul Hakim din yayin da dan shi ya tambaye shi qala li abihi yace da babansa ya abaci ayyul kisali khairul lil insan yace ya kai babana waɗanne abubuwa ne mafi alkhairi ga an adam a ce yayi riko da su ƙala sai ce addinu sai ce ai babu abinda ɗan adam zai riƙe wanda ya fiye masa kowane abu muhimmanci kamar addini. Diyan da za a buga a je a dawo a same ka akan kai mai addini. Wannan kuma ya haɗa har da su bukukuwa da su auren ‘ya'ya da ake yi da sauran al'amura ka sa addini a cikin al'amuran. Na farko za ka samu sauƙi, na biyu kuma za ka samu albarka. Yawwa, na uku kuma za ka tsira daga faɗawa cikin bala'i da fitina, to ka zama mai addini. Annabi sallallahu Alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa, Alkayisu man dana nafsahu. ya ce mai wayo mai hankali a cikin mutane ai shine wanda ya ɗora kansa akan addini wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala allahi al amani wanda yake kuma wawa asararre shine wanda yake bin son zuciyarsa yana ta kuma burace burace gun Allah baya sallah baya salati baya karatun qur'ani kuma yana so ya shiga aljanna kuma yana so a karɓi addu'o'insa ta yaya sai ya ce masa to riko da addini shine kankat Allah yace fa iza kanat isnatayn yace to in za su zama abu biyu kuma fa wanda zai riko da shi Allah sai yace addinu wal malu yace mutum ya zama shi mai addini ne kuma shi mai kuɗi ne satin da ya gabata Professor Mansur Isa Yalwa, ya wata muhadara a masallacin Sheikh Abubakar giya da a gandun Wambai. Abin da ya yi ya ce, Matasa ku tashi ku nemi kuɗi. Ya ce, Ku nemi kuɗi har sai kun ji cewa kun samu kuɗi, kun yi kuɗi. Ku nemi kuɗi har sai masu kuɗi sun ce kun samu kuɗi. Saboda an yi sakaci mu a nan yankin akan harkar neman halak. mutum ya dogara da wasu takardu yana ga su ne za a ɗauke shi aiki a can a gurin harkar mai ko a gurin harkar buga kuɗi a CBN yake so a ɗauke shi aiki ko a refinery to wannan ba zai yi wa mutum ba ya kamata a ce mutum ya kama abubuwan da za su kawo mar kuɗi akwai sana'o'i da suke kawowa kuɗi mutum ya kafa su idan ba ka da kuɗi za ka sha wahala. Wani malami yana cewa da Allah zai aiko annabi yanzu a cikin mu'ujizar tasa da za a haɗa masa akwai kuɗi. Za ka yi tsammanin baka da lafiya in ba ka da kuɗi, kuma lafiyar ka kalau wallahi, amma gaba ɗaya notunan jikinka ba sa aiki ne matsalar ka shine ba ka da kuɗi. Ma in kana da kuɗi malam sujadan nan sai ka yi ta cikakkiya kai sallah ba rafkanuwa duk rafkanar rafkanar na kake ga ana yi wani lissafi ne bai ke shigowa ba kowa na tafe yana lissafi me matsalan shi ne mutum bai tanadar ma kansa hanyoyin da zai rufa wa kansa asiri sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar dan koli ne kasuwa yake zuwa kasa kayan sai sayar bai daina zuwa kasuwa ba sai da aka taru aka hana shi aka sa masa albashi bayan ya zama khalifa amma duk rayuwar da yayi dan kasuwa ne rumfarsa da kayan sa yana zuwa sayar ya ciniki yayin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sana'o'i daga cikin sana'o'in da yayi aiki ana naka jin tinkan ya aure ta tafi a dauki kayanta a tafi in an je an sayar a so su a dawo an zo a biya shi manzo Allah yayi kiwon dabbobi biyan sa ake to kaga anan annabawa aka ji an ci annabi dawo da makeri annabi waye kafinta ne annabi ya haya kafinta ne to wai a yi sana'a a nemo kuɗi. Sai ya gaya mar wannan, wannan gaskiya ce tsayayya a kowanda suka ɗauka kamar a cikin ustazanci akwai yin nesa da kuɗi, a'a ba haka ba ne. Ana so a nemi kuɗi ta hanyar halar kuma za a samu. Nakan ba da misali da masu tallan rake, masu tallan gauta, masu tallan yalo, masu sai da lemo da aiba da kankana duk ba da suna bakin hanya ba, wallahi in suka gaya ma abin da suke samu su kasuwarta. Akwai wani guda ɗaya a wani gida yake, gida ne mai ɗaki bibbi guda biyu. Shi ya kama rabi wani ya kama rabi suke zaune abin da suke biya a lokacin naira dubu sittin. Na mace ne sai ta tashi za ta sayar gidan. sai a kawo wannan ya zo ya taya a tafi a kawo wannan a ce za a shiga a kawo wannan a ce baya son shigan sai ya sami dillalan sun zo da wani ya ce masa ni gidan kan an yi taya ne an masa kuɗi ne aka ce i an masa kuɗi miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya aka masa amma su mutanen duk a ɗari takwas takwas suke tsayawa shine ya ce to aje in an sayar min ɗari tara gobe da safe a zo a karɓi kuɗi ya ce ashe ya ce kwarai ya ce a to ba muna ada ai za a sayar maka ai ya ɗauko da ada ya ba su ba shagari kuma suka zo ɗauko kuɗin ya ba su suka ce yanzu kana sai da lemo da ai ba ai na ka samu wannan kuɗin sai dariya ya ce musu to duk sati yakan sai akuya ya ɗaure in an yi sati goma yana da awaki goma sai tattara su ya sayar sai ya sayi jini sai ya ɗaure duk sati haka ya ce zai ci abinci zai sha abin sha amma zai sai akuya ya ɗaure in aka tashi wannan shanun in suka yi wani lokaci aka ba su abinci aka kula da su in an ɗaga an sai su kuɗi ne mai yawa sai a sai gida ko a sai mota in sun yi ɗan shekaru sai ka gaba ka gani su sai ka je kuma a su a wani ka ga sun zama masu arziki kuma a garin ku suka zo suka nemi arziki wani rake yake sayarwa wani kaza kaza yake sayarwa su yan yankin su Kano su Jigawa nan duk sun iya su tafi wasu garuruwa su tsaya su nemi kuɗi da gaske ba ruwansu da wata gwamnati kaga sai asiri ya rufu kai kuma kana nan kana ta wannan to shine yace masa kai ka zama mai addini kuma ka zama mai kuɗi nemo kuɗi amma hanyar da za ka rufa wa kanka asiri ko gurin alƙalai aka je in kana da mata ba ka iya ciyar ta alƙali raba auren yake ba ruwansa da sallar ka kowa a wannan wani babi ne babba sai ce ƙala fa idza kanat salasatu dan yace masa to idan za ka ƙara min ɗaya ya zama ɗabi'a uku fa. Ƙala sai ce addini wal malu wal haya'u. Ya ce, to ka haɗa da addini kuma da kuɗi. Ya ce da kuma kunya, ka zama mai kunya. In ka zama mara kunya, abu da yawa ba za ka samu ba. Bayan kana da kunya alheri da yawa zai same ka. Cikin sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake ma'abocin kunya wanda ake masa kirari da ita shine Sayyidina Usman ya tabbata cikin tarihi Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yana zaune yana zaune a cikin gidansa ne sai aka ce Abubakar yana sallama manzon Allah yana farfajiya ne haka sai ya ce ya shigo sai na Abubakar ya shigo manzon Allah da yake zaune ana zafi ana rana da rana ne ya ɗaura kwarjalle ne daga ƙirjinsa zuwa ƙasa da gwiwoyinsa, amma ya naɗe ya fitar gwiwoyinsa yana shan iska. A haka yake a haka sai na abubakar ya shigo suka ci gaba da tattaunawa, sai aka ce Umar yana sallama, sai ya ce ya shigo, shi ma sai ya shigo manzan Allah ƙafarsa tana nan a yanda yake. Can sai aka ce Usman yana sallama, sai manzan Allah ya ware zaninsa, ya rufe ƙafafuwansa, sai ya ce ya shigo. sai ya shigo ya zo duk suka tattauna abin da su tattauna suka yi sallama suka tafi suka rabu da shi ana aisha tana daga ciki tana hangowa to da ta zo ita sai ta mace tambaya ta ce ah aka ce abubakar yana sallama ka ce shigo baka ware kafarka ka ware ka rufe kafarka ba umar haka amma da aka ce ga usman sai kai sai kai sauri ka tattara ka ware kafarka me haka yake nufi wa'an duk manzon Allah yana auren yarsu kuma sai na usman yana auren yar manzon Allah sai manzon Allah ya ce mata a afala astahayi mai yastahayi minhul mala'ikatu yace ni ba zan ji kunyar wanda mala'iku suke jin kunyarsa ba yace wallahi usman mala'iku ma kunyarsa suke ji saboda tsananin kunyarsa mutum ne mai kunya kunya alkhairi ce da haka akwai abubuwan da zaka zama in kana da kunya zaka yi ta kau da kai akan su kuma za su maka tasiri sai yace to ka hada da kunya qala yace fa idza kanat arba'u kisalin ya ce, To, in za a ƙara mun ɗaya fa, ɗa ne da ubawa suke tattaunawa, in za a ƙara mun ɗaya fa, sai ya ce masa, To, ka haɗa, ƙala ya ce, addini wal malu wal haya'u sai ya ce wa husnul kuluk. Na hudun sai ya ce masa, Ka ƙara da kyawawan ɗabi'u. Ya ce, To, in za su zama guda biyar fa, ƙala sai ya ce, addini wal malu wal haya'u wa husnul kuluk yace wasaka'u da kuma kyauta alheri mutane su shede ka cewa kai ne alheri ne in ka manzon Allah ya ɗebi dabbobi sai da ya ɗebi guda ɗari ya bashi raguna fa da tumaki irin wannan wanda yanzu guda ɗaya ma ta gagari mutane annabi sai ya tara guda ɗari ya ce an baka ɗauki ka tumin ya kora sai shiga garin su da shi suka ce mutanen garin suka ce daga ina kake yace na tafo ne daga gurin mutumin da mallakshal fakara wanda baya tsoron talauci ba tsoron talauci ne yake sa mutane su kasa alheri ba da rike kuɗi malam kai ta musu musu da su har su lalace ba kai abin kirki ba tsoron talauci ne shaɗan yake sa wa mutane ba Allah ne baka ba kai abin da ya dace bukatun da suka kamata a yi ka yi ko sun kare ba komai Allah zai kawo wasu to sai ya gaya musu haka. Akwai Hakimu bin Hizam, ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallam, aka ce ya musulunta ranar fatu makka, aka je yaƙin Hunain da shi, wani yaƙi da ake ce mishi gazuwar Hunain, tun da annabi yake zuwa yaƙi bai taɓa samun dukiya ba, mai ɗimbin yawa irin wannan. Aka ce, dabbobi da raguna da tumaki da awaki sai da annabi ya samu sama da guda dubu ashirin da biyar da doki da raƙumi da alfadari sai da annabi ya samu sama da guda dubu shida kaga an samu dukiya mai yawa shine sai aka zo wa'yansu ba su musulunta ba suka biyo su annabi aka raba da su ranar annabi sai ya ɗauki dabba guda ɗari ya ba wa mutum hakimi ya zo manzon Allah ya ɗauki dabbobi guda ɗari ya bashi da raƙuma da shanu da raguna da awaki sai da aka ƙirga masa guda ɗari sai ya ce wa manzon Allah a ƙara mu. Manzon Allah ya ce a ƙara ma ɗari. Aka ƙara ma ne sake cewa a ƙara mu manzon Allah ya ce a sake ƙara masa ɗari aka ƙirga masa ɗari uku. In ya fara zage-zage, ai gazan ne yayin da aka yi ko? In ya fara faɗe-faɗe, ce ni an washe ni, ko ba ga mutane suke zama ba. an banne ina ta shan wahala haka na ga wani a wani gurbi ya rubuta gurbi ne irin family din nan ce eh an banne ina ta shan wahala saboda tsabar mugunta to yana nuna ina ya nufa yace to harshe ya fi komai in ka gyara shi zaka ta samun alheri akwai wani sarki da ake ba da labari wata ran ya fito zai je kilisa sai ga wani dattijo ya sunku yana ta dasa bishiyoyin dibilai. Shi kuma ya san cewa duk wanda ya dasa dibino a irin wancan zamanin ba zai ci dibinon ba sai dai wasu su ci a baya. Dibino sai ya yi shekaru sai ka mutu wani sa'in ya fara ‘ya'ya. Sai yanzu ne aka samo ci gaban da ake aure a yi waye sai ka ga shekara ɗaya biyu an fara ci to. Ma wallahi da sai wanda suka shuka to ba su suke cinsa ba sai dai na bayan su su zo su ci. Sai ce masa a kai ku da cijo ya kashe galar da dasa dibino wanda har ka mutu kai ba lalle ne ka ci ba ya jiyo ya ga sarki ne ya ce Allah ya taimaki sarki ya ce mu an shuka mana mun ci kuma mu ba za ba za a shu ba za mu shuka wasu su ci ba kenan haka ya faɗa sarki sai ya shi ya girgi suka yace kwarai kuwa sai ya ce wani a bashi dinari ɗari mai akwatin kudin sarki ya bude jaka ya kirgo dinari ɗari sai ya bashi sai mutum ya ce alhamdulillah masha Allah yau ga dibino ya aihu ran da ake shuka shi sai fada ga yace a'a sai ce kai ƙara ma dinari ɗari sai aka ƙara ma dinari ɗari sai ya sake cewa kai masha Allah yau ga dibino ya aihu a shekara sau biyu ran da ake shuka shi sai ce karamar dinari ɗari kar kuma ka shaurari abin da zai faɗa mu tafi wannan in ba mu tafi ba duk sai ya karɓa gurin mu saboda iya maganar sa to kaga kyakkyawar magana ne ta jawo marwana kyakkyawar magana ta tana jawo wato shine yake faɗa kaga sai ya ce harce ya fi washe gari kuma sai ce to ka sake yanka wata dabba ciro min abin da ya fi muni a jikin ɗan adam nan ma sai ya ciro harshe ya sake dafawa ya kawo ya ce ya haka ya ce ai shi ne mafi sharrin aiki ya ce sai mutum ya gyara harshensa ko mace ce ka ji ba a shiri da ita amarya da ango ba sa shiri ai bakinta ta saki ko harshenta ne ba ladabi ba gaisuwa ba mutunci ko ba haka ba ba kalami ba ba da haƙuri to shi ne kaga shi da ya kyautata to sai ya samu daraja to lukman kenan Wakila a cikin wani faɗin na wani daga cikin magabata ya ce, Husnul akhlaqi kunuzul arzaki, ya ce, kyawawan ɗabi'u fa su ne taskan da ake samun arziki a cikinta. Shi arziki ai dole sai ka bi ta jikin waɗansu ko, ko ciniki kake da mutane in kana kausasa musu, ai duk bajewa za su yi ko? Amma idan kana girmama su, to sai su ta zuwa, sai su ta saya kai kuma a nan za ka samu. sai ka yi mamakin waɗanda mutane da yawa ba su fahimci wannan ba. Hausawanmu in kana kasuwanci da su sai ka ga kullum wani sa'in buɗe ma wuta suke ba sa ɗaukan ka da daraja. Amma yayin da ƙabilu ka je za ka sai a bagun su duk abin da suke bari za su su mutunta ka su girmama ka. Ka je sayan yadi in kana sayan yadi a gurinsa idan idan ka zo duk abin da yake sai ya bari. Ko a hanya zai wuce ya ganka kai mai cinikinsa ne sai ya tsaya kun gaisa ko ba haka ba. Wayannan ɗabi'un da yawa mun bar su a ku kasuwa ba za ta yi albarka ba. Inda ana so ta yi albarka to sai ka zama wato mai kyautatawa a cikin kyawun ɗabi'u sosai sosai. Wakila aidan a cikin wani fadin aka ce, Ni kulli buniyanin asasun, kowane gini da za a yi, kamar ginin masallacin nan, aka ce to yana da foundation. inda a ce foundation ɗin da aka ɗora ginin nan akai ba mai kyau ba ne, to kawai gani za a yi masallacin ya rubuce. Ko ba haka ba ne? In dai na ka gani ta tsaya to ba saman ne ba, ƙasan ne. Ƙasan ne aka inganta shi. In aka samu aka sai duk benayen da kake ji sun rushe a Legas, sun rushe a Kano, sun rushe a ina, ai a gurin gina foundation ɗin ne ake ha'inci. abin da ya kamata a sa ba shi ake sawa ba. Kalliyan da mutanenmu ake yin bulo in za a gini. Wayannan kamfanin Mozakat ɗin nan, wataran sun kawo bulo. Bulo ne fa aka cika tifa da shi da aka zo duk aka ɗaga motar ta baya duk aka zuba shi ko ɗaya bai fashe ba. Tun ana yin bulo ashirin da biyar da buhu ɗaya aka dawo talatin, aka dawo arba'in, aka dawo hamsin yanzu har ɗari da talatin ake yi. dan Allah ina za a zauna lafiya. Bulo ne za ga ana ginin sa ana ɗauko shi kamar ɗan luɓe kamar jariri a gidan goshi ana ɗora shi. Haka ku dole mu samu matsaloli. Yawwa, ya kamata idan mutum zai yi bulo ɗin ya yi shi ingantacce in ya zo ya ginin babu matsala. Haka zo kana sa za ka buga kusan labule kana saka haka ji ƙurin ta faɗa. Ya za a yi haka. Ya ce to kowane gini abin da yake rike da shi shine ginshiƙinsa. foundation ɗin wasasul islami husnul kulub to musulunci fa foundation ɗinsa shine kyawun ɗabi'u akwai wasu limamai da muke da su manyan limamai ne na juma'a ne ma ka gane amma wallahi saboda ba su da kyawawan ɗabi'u wani za ka ga a wajen huduwa har kuka yake amma mutane sun san ƙarya yake saboda ɗabi'unsa ba masu kyau ba ne zai zagi kowa zai ci mutuncin kowa to ba daidai ba ne, akwai buƙatar limamai da ladanai da malamai da ustazai duk su zama suna da kyawun ɗabi'u. Wannan yana da kyau. Kyawun ɗabi'u kuma shine in aka munana maka karka munana, ka kau da kai shine kyawun ɗabi'u. Dole sai an dawo an gyara, in ko ba a gyara ba to sai ka zo ka kowa azumin da kake ga ana yi, wallahi idan mutum ba ya ɗabbaka abin da yake karantawa, wallahi ba za a karɓa ba. Sai kai tawazi ba za a ji ba. ya zo cikin tarihi aka ce wani malami limamin juma'a ne a garinsu lokacin bayi ne sai bayi suka zo suka ce gafarta malam mun ga idan kai wa'azi ka faɗa wa mutane abu sai su karɓa su ji abin ya shiga tsakiyar zuciyarsu sai su karɓa su ji mutuncin abin suka ce to da Allah muna so kai wa'azi ran juma'a akan a yanta bayi muna ta shan wahala hadisai da ayoyin da suke magana akan falal wanda ya yanta bawa duk a karanta wa mutane su ya ce to insha Allah za a yi ya suka tafi da juma'a ta suka zo ka tare a masallaci da zai yi kudu ba sai kudu ba akan wani abu ba akan yan tabayi wata juma'a haka wata haka sai da aka yi juma'a uku a ta hudu da ya zo sai akan bayi aka ce a ranar ko bawa ɗaya bai saura ba a garin sai da aka yanta shi kowa yana so samu falalan bayin nan duk suka sami yanci sai suka an yi la'asar sai suka yi group duk suka haɗu suka ce mu je mu samu malamin nan suka ce da ya gansu ya ɗauka godiya suka zo suka suka ce mun san za ka yi tsammanin ko mun zo mu godiya ne suka ce to ba godiya muka zo ba mun zo ne mu ji dalili da ka bar mu har sati uku muna ƙara shan azabar bauta in ka mana bayani yace suka dan me yasa bai yi zadin bargo ba eh yanzu ka gane ya zana da haka yake ai malam yace to haka ne yace a to ku tsaya ku ji sirrin abu yace ni ɗabi'a ta duk abin da zan ce wa mutane su yi ce ba na fara faɗa musu sai na yi yace wannan shine sirrin in nawa mutane wa'azi sai su ji sai su karba wallahi wannan haka yake za ga iyaye suna ta magana a ƴaƴan su akan su zama na kirki iyayen ba su zama na kirki ba wallahi ƴaƴan ba za su zama ba amma kawai ka zama na kirki shikenan ka faɗa wallahi dole a ji Allah ne zai sa dole sai an maka biyayya ba za ka san matsala ba wallahi to ka gani To, shi ne sai ce musu shi sai ya yi, ya ce, To, lokacin da kuka zo kuka faɗa mun ba ni da bawa. Ya ce, To, a cikin abin da nake samu da nake tara nake tara, ya ce, Sai da aka yi watan na samu kuɗin da zan iya sayan bawa, sai na saya, sai na ‘yan tashi. Kana sai na zo kuma ran Juma'a na hawa mun bari ne magana akan a ‘yanta bawa. Ya ce, To, shi ne kuma sai kowa ya yi. Ya ce, To, Allah ya ba ka haƙuri malam, madalla, madalla. Suka tattare suka ya gaya musu sirrin abu. ko ba haka ba amma ka zo kai ta yin magana akan rakatan alfajiri kai bakkai kai ta yin magana akan wuturi kai bakkai kai ta yin magana akan azumi kai bakkai to ba za a ji ba ba za a ji ba mala da ka sirrin abun dai kana so kai ka yadda to kai aiki da shi sai ka gaya wani kuma zai ka gani wakala li junaid aka ce da junaid junaid al-Bagadadi wani babban malami ne da aka yi shi tun ƙarni na biyu shekara ɗari biyu na musulunci ɗari biyu da ‘yan kayi aka yi shi wani mutum ne wanda aka ce a zamaninsa ba a samu sama da shi a ilimi ba kuma ba a samu sama da shi a aiki ba ba a samu sama da shi a dattaku ba dattijo ne duk abin da bai kamata ba ba zai yi ba mutum ne wanda yake mai ibada an rawaito cewa kullum sai yayi tasbih guda dubu a Allah me yawan sallolin nafila me yawan karatun Qur'ani da karatun hadisi ana kirga shi a cikin sufaye asalin sufaye waɗanda suke aiki da Al-Qur'ani da hadisi ba masu aiki da da shirme ba to ana kafa hujja da shi Junaid aka ce masa arba'un tarfa'ul abdu ila a'lad darajati wa in qalla amaluhu wa ilmuhu wa qala al-junayd shi junayd din ne yake fada yace arba'un abubuwa guda hudu fa tarfa'ul abda suna daukaka bawa ya zama madaukaki ila a'lad darajati ya kai ƙololuwan darajoji wa in ƙalla amaluku ya ce ko da kuwa ayyukansu sun yi kaɗan dama manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi yace ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla ayyukan da Allah ya fi so su ne wanda aka dawwama ana yi ko da kaɗan ne na yace wa in qalla amaluhu wa ilmu ko da aikinsa da iliminsa sun zama kaɗan ne yace na farko sai yace alhulmu alhulmu wa kana Allahu haliman gafura haka Allah ya siffanta kanshi a cikin Qur'ani Allah alhalimu ne ya hana je gidan boka sai kaga wani ya tafi gidan boka kuma ya je ya dawo lafiya ba ya zo ya yi bacci lafiya kawarsa ba ta yanke ba a gane zuciyarsa ba ta tsinke ba hanjin cikinsa yana nan kalau in kai ne ba za ka yadda ba sai ka ce to ya je can to gaba ɗaya a toye shi ko to alhulmu shi ne ana yi maka ba daidai ba, kai ta juriya kai ta haƙo. Kar daga an zo ana maka abin da ba daidai ba kawai ka bar ofishin da kake. A ko wanda suke haka ko, inda nan sai mutum ya bar ƙarƙashin gun da yake ce an matsa masa, an samar ido, an yi kaza kaza. An kai hakuri a gurin a ƙarshe nasara za ka yi sai ka zama shugaban ofishin. A haka ba ne? To sai an zama ana da alhulmu. Alhulmu yana sama da asabun. Asabaru haƙuri, shi kuma alhulmu shi ne haƙuri na sosai Allah shi ne Allah shi shi kaɗai amma sai a zuwa a tara wayansu alloli ana musu sujada duk ga sanan ana yi a duniyar nan ko mai ya zuba wa waɗanda suke yin ido in ba su daina ba har a je ƙarshe wata wazi'u da kuma tawazu'i ƙanƙan da kai ka rika ɗaukan kanka kai ba kowa ba ne a gane rika ɗaukar kanka kai ba kowa bane akwai wasu mutane wasu za ka ga manyan mutane ne amma an zo sai ka ga sun koma can gefe sun zauna amma wani idan ya zo daman shi high table yake nema in ba a sa shi a nema ma rika kumfar baki kenan a'a ka zama mai tawadu'u tawalu'u in ji bahaushe yawwa in kana da tawalu'u sai ka bi komai a hankali rika ɗaukar kanka kai ba kowa bane wanda shi ne abin da yake zubar da girman kai. Ya ce, wasaka'u da kuma alheri kyauta, mutane an zo, in za a na masallacin ina ganin wayanda suke rungumawa fiya wata ko su su ajiye shi ana. Cikin arzikin su fiya wata guda ɗaya ko guda biyu, ɗari biyu ko ɗari huɗu ko sai a kawo sai ka ga mutane suna ɗauka suna sha. Wallahi ba ƙaramin alheri ba ne, ba ƙaramin lada ba ne, to wani shi sai dai a kawo shi na bati yake nema amma zai ba zai taba gawa ba ɗari biyu goma tafi ƙarfinsa ba ko ba haka ba to kaga kamata ai koyi da su wata ran kai ma kawai ka ka taho da da leda biyu leda ɗaya ko kawai ka ajiye wannan asaka'u ne ko ka saki hannunka wa husnul khuluq da kyawun ɗabi'u Junaid ya ce wa huwa kamalul imani ya ce shi kyawun ɗabi'u ɗin shi ne cikar imani. Waƙala Yahaya bin Mu'az, Yahaya ɗan Mu'az ya ce, shi ma wani ne daga cikin malamai daga cikin magabata, ya ce, Su'ul kuluki sai ato, la nafa a fiha, la nafa a ma'aha, ya ce, Su'ul kuluki munanan ɗabi'u sai ato, munanan mummunan aiki ne, latan fa'u ma'aha kasratul hasanati. Yawan aikata kyakkyawa kuma kana da munanan ɗabi'u to, yawan aikata kyakkyawan naka ba zai maka amfani. Wannan wata fomula ce wanda mutane da yawa su san da ba. Imamu Shafi'i Allah ya mashi rahama wata ran ya ga wani a kasuwa wani zai wuce da tire a cike da lemo sai sa hannu ya ɗauki guda ɗaya. Ya wuce shi kuma ya haka ya ɗauke guda ɗaya. Sai ya zuba mar ido ya gaya zai sai kuma mutumin ya wuce. Ya iso wani mai bara yana zaune yana bara sai ya jefa masa shi. Ya jefa mara lemon ya ba shi sadaka. Ha, sai abin ya ɗaurewar kai, Imamu Shafi'i shi ba a barin takwana, sai ya tafi je samu mutum ya ce, yawa tsaya tsaya, yace naga ka saci lemo kuma da kai gaba sai kai sadaka yace me kake nufi yace ai da na saci lemo ai Allah a Qur'ani ya ce duk wanda ya zo da mummunan aiki guda ɗaya to za a rubuta masa mummuna ɗaya duk wanda ya yi kuma sadaka guda ɗaya za a ba shi ninki goma ya ce to yanzu na saci lemo an rubuta mun zunubi ɗaya na yi sadakar shi an rubuta mun lada goma to sai lada ɗaya ya magance wancan satar da na yi yauwa lada tara kuma na wani ya ce ƙarya kake yi ya ce mai ƙarya kake yi ya ce ba haka ba ne ɓarawo mai fatawa ya ce fatawar ka ƙarya ce ya ce ka yi sata laifin sata yana kanka ka yi sadaka kuma Allah bai karɓa ba baka da lada ko ɗaya don illa Allah ta'ala ɗayyibun la yaqbalu illa ɗayyiba Allah mai tsarki ne ba a karɓa sai mai tsarki da haka kayan sata kuma a sadaka da shi kuma a ci za a san lada to ba a samun lada ka gani to sai ba shi raddi a haka to shine shi wannan Yahayan yace wa husnul khuluqi yace kyawun dabi'u hasanatun kikkiawan abu ne la tadurru ma'aha kasratu sayyi'ati ko da mutum yana yin wasu ayyuka na sako amma ɗabi'unsa masu kyau ne to wannan ɗabi'un nasa masu kyau din ba za su cutu don yana aikata mummunan aiki ba an gane abun ko idan mutum ɗabi'unsa masu kyau ne yana zaune da mutane lafiya sai aka samu wata ran ya je shi ya yi wata ɓarna ko ya sha giya ko ya yi zina ko ya yi wata jarima ai wanda ya gani ko wanda ya sani shi ya san ya yi wannan ko amma ana agun mutane suna jin daɗin mu'amala da shi saboda mai kyakkyawar ɗabi'a ne to wancan mummunan halin nasa da daman tara yake bai cika goma ba to ba zai cutar da wannan ɗabi'a tasa ba har yanzu a sama yake ya fi a ce kai mai mummunan hali ne kuma ka kame daga aikata barna kuma amma halinka mummuna ne to kana cikin haɗari shine abin da yake ƙoƙarin isarwa Ƙalal fuzail fuzail ibn iyad ɗaya daga cikin manya a cikin magabata wanda ake buga misalai da shi yace la an yashabani fajirun hasanal kuluki ahabbu ilayya min an yashabani abidun sayyidul kuluki yace ni a ce nayi abokantaka da mutumin da yake fajiri ne wato mai aikata wayancan laifukan ne amma kuma ɗabi'unsa kyawawa ne yace to ya fiye masa akan ya yi abokantaka da mutumin da yake mai ibada ne amma ɗabi'unsa munana ne. Shi ma sake fitowa da maganan ya haya bin mu'azu ya sake ya sake faɗance ya sake jaddada ta. To dukansu munanan abubuwa ne, munanan ɗabi'u da aikata alfasha ko su ake duk mutum ya guje su. Zama mai kyautata ɗabi'arka mai nisantan alfasha, haka ake so. shine cikar imani kuma shine abin da ake so wanda rayuwar mutum ba zai rika fadawa cikin wasu jarabawoyi ba wannan kaɗan kenan daga cikin abin da malam ya tsamo mana inda magabata malamai na gari har da annabi duk ga abin da suka faɗa akan kyawun ɗabi'u kyawun ɗabi'un nan ba za mu same shi ba sai mun ta roƙon Allah Allah ya kyautata ɗabi'un mu dan shi Allah sai roƙe shi ke bayarwa in ka dage kana roƙon shi kuma wallahi sai ka ga wani abu mummunar ɗabi'a ce wallahi sai ka ga ka bar shi dalili ƙarami sai ya sa ka bar abu. Misali, akwai wani da ya dawo gida ya ga ‘yarsa tana kuka a zauren ƙofar gida, kuka sosai ya ce me, ta ce ‘yar makwancin mu wane ne muka yi faɗa da ita, ni na ɗaga ta na doka, amma ita ce min, ki da Allah ‘yar gidan mai shan taba, sai da uban ke shan taba ma me za ki faɗa. Ita ce kaye, amma magana ta zai mata baƙin ciki take ta kuka. Shine sai yake gaya mata, share hawayenki ni ma da gero wallahi ba zan ƙara shan tabar ba na batta ai ba da ita aka haifan ba kuma tun daga ranar bai ƙara ba ka gane hammar wazi an ja mana an ja mana jizi amma yau ga wani dalili dan kaɗan shi ma so sa zuciyarsa yace an batta to haka ake so kaga an farka ko ba haka ba kyawun ɗabi'u dai shine abin da karatun yake karantar da mu Ina roƙon Allah ya kyautata ɗabi'unmu. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure ƙarancin sani, Allah ya gafarta mana baki ɗaya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك